الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikadul qur'an da yake nan kwana jaba a cikin garin Kano a wannan rana ta litinin wanda yau goma sha biyu ga watan shida hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 25 ga watan 1 miladiya 2021 wannan darasi da zami a yau shi ne darasi na biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufarad wanda rana ita yau mun dan karanta wani abu kaɗan daga tarjama imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala to yau za mu shiga cikin littafin yace bismillahir rahmanir rahim babu qaulillahi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna al-ankabut al-ayatu 8 قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به قدم علينا حاجا في سفر سنة السبعين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن الهويرث هريث البخاري الكرماني الأقبي الأبقسي البزار سنة اثنتين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن الأهنف الجؤفي البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العزار أخبرني قال سمعت أبا أمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد to za mu gani imamul bukari ya buɗe wannan littafi da bismillah sannan sai ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babi da yake magana akan fadin Allah subhanahu wata'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan mun yi wa dan adam wasiya ta kyautatawa dangane da mahaifansa to ya koro isnadi tun daga Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad har yazo kan Amr bin Shaybani wanda yake cewa haddasana sahibu hadhihi dar kamar yadda faɗa mana rana ita yau ka'idan malaman hadisi cewa man asnada ku ƙarasa man asnada eh ahalaka ahalaka man asnada faqad ahalaka wanda duk ya kawo maka isnadi to ya ce ka je kai bincike shi yanzu ya maka aikin da ya kamata kamar mutum ne ya kawo maka damin gero ce to yanzu ka je ka cashe kayanka sannan ka sulfe sannan ka nike sannan ka tankade ni dai na kawo maka damin to shine ma'ana a kawo maka hadisi tare da isnadi to saboda haka yace babu kaulin lahi ta'ala babi da yake magana dangane da fadar Allah subhanahu wata'ala wa wasaina al-insana kaga sai aka ce al-insana jinsin dan adam gabaki daya sai aka ce biwalidayhi dangane da mahaifansa ba a ce al-ihsanu ba sai aka ce husnan kyautatawa ta kowane bangare duk ƙur'ani ga baki ɗaya tun daga bakara hannasi babu inda za ka samu Allah yana yi ma iyaye wasiya ku kyautata ma 'ya'yanku babu can ma da Allah ya ce yusi kuma Allah fi auladikum ma'ana fi auladi gairikum saboda mai ƴaƴan ya riga ya mutu ba shi ake wasiya ba wasu ake wasiya akan ƴaƴan wasu da suka mutu suka bari me yasa Allah bai yi wa iyaye wasiya akan ƴaƴa ba saboda ɗabi'atan da haka Allah ya so iyaye za su yadda su saka tsumma dan dan su ya saka sabon dinki su kwanda yunwa shi ya ce su sami ainihin rashin jin daɗi don shi ji daɗi su hana ido bacci da shi bacci wannan duk wani mahaifi ko musulmi ko ba musulmi haka Allah ɗabi'antar da shi kai ba ma wannan ba duk wata uwa da za ta haifi ɗa to za a ga cewa ta yadda ta rasa ranta akan kare wannan ɗan za ka tausaya ma dabbobi in kana kallon tashin animal kaga irin raƙumar jeji ko barewa ko wata daga cikin dabbobi garken zakuna za su taso waɗan kasancewa ba ta da ƙaho ba ta da fikoki amma za ta yi ƙoƙarin kare ɗan sai dai kuma a rasa su gaba ke ɗai ta yadda da wannan saboda tausayi da Allah ya saka a cikin zukatan iyaye dangane da 'ya'yansu to shi ɗan shi ne mugu da ya samu duniya ya wartsake to iyaye kuma sun zamo kabaru kana to shi sanya sai ake jin kunnansa lalle ka kula da su lalle ka kyautata musu to Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin Qur'ani ba so ɗaya ba saboda ya san cewa muna da mantuwa an ambaci wannan a cikin suratul baqara an ambata wannan a cikin suratul nisa an ambata wannan a cikin suratul an'am an duk gasu nan a cikin suratul ankabur suratul luqman suratul aqaf duk Allah ya ambaci yaya su kyautata ma iyaye saboda girda an ambaci wata gaba guda daya aka kyale ba a sake maimaitawa ba to wani ba zai dauki abun alifin da muhimmanci ba kuma Allah sai ya dinga fadin ayyukan iyaye din to sai yake cewa سمعت أبا أمر الشيباني يقول نادي أبا أمر الشيباني يقول يناتيوا حدثنا صاحب هذه الدار mai wannan gidan ya ba mu labari kun ga sai ce hadhihi addar domin shi addar a wajen larabawa muannas ne يجوز تذكيره وتعنيثه كاي سوى هذا الدار كاي سوى كما هذه الدار دليني على العربي فأنا سي أن فاشي يتي مي ونن جدن يا بام لاباري وأومأ بيده سينوني دهننسا إلى دار عبد الله يزوى جدن عبد الله وكينا ابن مسعود دل لوكسن دكذا أنت عبد الله عيني شروع ابن مسعود أكي نفي قال يتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah mabuwayi madaukaki kada sai ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta sallah akan lokaci yana nuna biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma karba umarninsa ba tare da jinkiri ba domin duk lokacin da abubuwa biyu suka haɗu da tare da kai sai aka ga cewa ka fifita ɗaya ka tafi kana yin ɗaya me wannan yake nunawa wanda ka bari shine mafdul wanda ka tafi zuwa gare shine al-fadil me yasa ake cewa as-salatu khairun minan nawm musamman yanzu kaga bacci na da dadi mutum ya je ya natsu ya tattake ya kudundune yana jin ainihin sanyi sanyi kusan karshen dare an fi jin sanyi to shi kuma shi dan dama lokacin zai zo wajen kiyaye kai na dan huhura ka kana jin sanyi sanyi kana ƙara jan mayafi sai ke ji maka to as-salatu fa khairun minan nawm sallan nan ba da ake kiran ka tafi bacci to kaga yanzu ya rage aka ce wanda ka fifita da zaran ka yadda cewa tafi bacci kaga sai ka sifar da mayafi ka fita in kuma kana ganin cewa ta dara shi a ya dara ta kai shikenan sai mutum ya ci gaba da baccin sa to saboda haka sai aka ce as-salatu ala waqtiha na ambata mana ta a hudu gobe daga cikin magabata akwai tela wanda zai zamo ya daga zare zai soka a cikin kofa allura sai ji an ce Allahu akbar sai ya aje ba zai soka wannan zaren ba wani ya daga guduma zai doka akan makera makeri ne ya daga sai aka ce Allahu akbar sai ya aje gudumarsa saboda aka ce Allahu akbar ma'ana akbar min kulli shay kaga daga cikin usulubin ba sai Allahu akbar min kaza ba kawai sai aka ce akbar aka shiru dan ya game komai duk ma abin da yake gaban ka to Allah ya fi shi to kaga wannan ba karamar kalma bace ba wanda ya kamata ratsa zuciya kuma a ganta aikace to wannan gabar jiya a filin fatawa na faɗa nake cewa akwai kurakurai da nake ga suna yawan maimaituwa musamman masallatan da matasa suka fi yawa shi ne za ka ga yanzu wani masallaci tsarin shi ne za a ta da sallah karfe ɗaya saura kwata to sai a samu ɗan aka sila don ya makara wani allah sai ya zo mukaddara za a kira sallah daya saura 20 a tayar saura 10 ko za a kira daya saura 10 a tayar karfe daya to idan wanda za su kira daya saura 20 ne su tayar daya saura 10 sai aka samu aka sai sila dan ya makara sai ya zo daidai daya saura 10 to abinda zaka ga wa'insu matasan musu na dama lokacin da zai zo ladan yana kan afwan liman yana kan da duwarsa ai lokaci yayi ana gama kiran sallar nan ko addu'ar kiran sallar ba za ko sai ka je ladin ya sabe da ikama wannan zai yi wahala a yi sati ban ji wannan da kunnuwa na a wasu masallatai ba tuna amare ne wanda ke na speaker wato kai ka ce shi wannan ɗaya saura goma ko kuma ɗaya daidai ɗin shi ake bauta tamawa yadda in ya wuce to shi kenan komai ya wargaje wannan bid'a ce bid'a ce saboda shi kiran sallah an shar'anta shi ana kiran na nesa ka zo an ce hayya ala sala yi gaggawa zuwa ga sallah hayya ala fala yi gaggawa zuwa babban rabo wani bacci yake kiran sallah nan zai tashi shi wani kuma ya buge da hira ya manta ma abin da yake kiran sallah nan zai nuna masa lokaci yayi to wani ba buta kusa da shi sai ma da ya nemo butar wani da butar sai ya ji ya nemo ruwa wani ga ruwan ga butar sai ya ji ya yi bawali to kai da kace mutum ya gaggawa zuwa ga sallah kuma kana gama sai ya je kama kaga ba shi ka kira ba yanzu kawai na masallaci iya su kake bukata kana duk wanda yake waje baka da bukatar sa to wannan gaskiya bid'a ce masallatan mu da yawa za ga suna wannan wai in dai lokacin ta da sallan nan yayi to ko ana ha maza ha mata to dole sai an tada kai akwai masalatun da za ka ga in dai misali aka ce ɗaya saura goma ko ɗaya daidai ake tayarwa yana yi yadda ka san masallacin sojoji kowa ya tashi tsaye kowa ya tashi tsaye kawai duba ake ga ina liman zai fito dole so ake sai an gan shi a kan shi fudarsa manzo alaihi salatu wasallam ya nuna mana cewa ita sallah ko an kira ta a iya ɗaukar lokaci ma ba a yi ta ba daga cikin misalan da na kawo jiya a filinmu na fatawa gidan rediyo jigawa nake cewa akwai hadisin bukhari mun karanta shi a lokacin karatun bukhari sayyidina bilal wani lokacin ko lokuta da yawa ma idan ya kira sallah sai ya dan tsaya baki bakin masallaci da ya hango manzo alaihi salam ya taho sai ya so mai kama kafin manzo Allah ma ya shigo yana kammala manzo Allah ya shigo masallaci to rannan ya hango manzo alaihi salam ya taho ya so mai kama manzo Allah yana zowa kawai shikenan sai ya ci gaba da gani da wani mutum bai shigo masallacin ba ya koma gefe sai da suka yi dogon gani sana alaihi salam ya zo ya shiga ba sake kaba kawai kabar sallah kaga yanzu me aka nuna na farko an nuna sha ba dole ne idan aka yi jiran da aka saba ma dole shikenan sai an shiga sallah daidai lokacin ba kuma an nuna cewa a iya samun tazara tsakanin kiran sallah da iqama afwan tsakanin iqama da kabbara harama kun babu wani abu sannan hali na biyu ko gaba ta biyu manzo alaihi salam akwai lokacin da sai da ya tsaya ma akan wurin tsayuwar tasa an gama ikamin sai ya nuna cewa a saurara manzo Allah ya shiga gida ya samu mintuna abinda malamai suka ce manzo Allah salam ya manta akwai janaba a jikinsa domin Allah salam lokacin da ya fito kansa yana diga yana diga ruwa irin wannan abubuwa duka ana koya mana in ya faru ga yadda zamu na farko kaga wannan abin da ya faru manzo Allah ya ce a tsaya suka tsaya cik sai da manzo alaihi salam ya je ya kammala wankan sa ya fito ya zo ya kabbara harama ba sake kama ba kaga na farko wanda me yake nuna mana liman sarki ne a sallah saboda haka dole ya bada umarni a saurare shi sabanin abin da wasu matasa suke kawai lokaci na shamsa ta kai bismillah da Allah ya makara wannan ba daidai bane saboda haka aka kabbar sallah aka ce ba kai ka san dai akalla wankan janaba ba za a kasa minti biyar ba ba za a kasa minti biyar ba ma'ana yanzu zaka kaddara cewa bayan ikama sabai suna tsaye aka yi wasu mintuna wanda ba za mu yi iyakan cewa ba kaga wannan me yake nunawa ba ma kiran sallar ba ikaman ma bayan ta iya dinkirtawa sannan lokacin da suka dawo daga yaki bacci ya dauke su ba abin da ya tashi sai zafin rana kaga wannan ya nuna cewa rana ta hantsi sosai ta so zafi manzo alayhi salam shi so tashi ya tashi bilal wanda da shi ya alƙawari zai tashi mutane aka ƙara gaba manzo alayhi salam bai ce to ai Allah ai sauri a sauri a a a tsanake wanda yake buƙatar zagayawa ya zagaya bai buƙatar alwala ya alwala kuma aka kira sallah kuma aka yi raka'atul fajr da hantsi sannan aka yi sallah asuba to wannan kaga duk koyarwa ce a wajen mu cewa abubuwa suna bukatan a bisa a bisa tsari da addini ya tsara dake dake saboda ka don Allah a sani cewa ba wannan lokacin shab shi ake bauta ba bautar da in an saba ya ce ba zai karba ba a'a sallan nan tana da muktari mai fadi tun daga lokacin da za ta yi zawali har inuwar komai ce daidai da shi ana cikin muktarin wannan sallah saboda ka don Allah matasan musu gyara irin wannan abubuwan daga yau aƙalla tsakanin kiran sallah da kabbara harama a samu wannan addu'a tazara ta wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ta zuwa ƙarshe gabobi ma wajen guda hudu kamar yadda muka faɗa mutum zai yi salati ya yi wannan addu'ar raditu billahi rabban sannan kuma yi addu'ar da yake so ya dora to sannan kuma zuwa shiga sallah saboda haka mu dinga mura'ati wallahi koyi da sunna shi zai sa ka samu matsayi a wajen Allah ka samu lada irin wani abin mun sha faɗar su yanzu kalli mutane masu makara a sallah musamman da asuba za ka ji wani ya ciko a guje wallahi wani babban mutum ne baro ba duk duk duk zaka je shi wai shi tun da rukun karshe ne duk yadda za a tusa a kutsa sai ya da kama gwiwa liman bai dago ba shi dai wanda ya faɗa mana falalar sallan nan manzo alaihi salam kuma shi yake kan mai gudu shi ya faɗa mana falalar samun jami'i kuma yace ka kai gudu yace ka taho a natse abinda ka ruska ka sallata abinda ya kubuce maka shikenan ka cika ko da zaman tahiya ka samu aka yi to sakamakon ka bi umarni ka taho ba da gudu ba ba da wata wauta ko rashin nutsuwa ba Allah in yi so sai baka ladan cif kamar ba abin da ya kuma ce maka sakamakon umarni ka bi na manzo alaihi salatu wassalam saboda ka ya kamata mu dinga kula da wannan to saboda haka amin yace as-salatu ala waqtiha sallah daidai lokacinta lokacin da kamar yadda kuka sani lokaci uku ne akwai muktari akwai kuma ainihin daruri sai kuma abin da ya shafi qada'i to lokaci idan muka ce muktari yana da farko da tsakiya da ƙarshe da ka zo kai sallah kai kadai a farkon muktari to gara ku yi jam'i ko da ku biyu ne a ƙarshen muktari saboda muhimmancin ainihin jam'i shi yasa kun ga duk da ana so a yi sallah farko farkon muktari to idan inda ake ɓalla rana ne ya zama an fahimci zafin nan zai hana halartar mutane to babu laifi a sanyaya don mutane su samu sukunin halarta su samu wannan jam'i din da fatan Allah ya mu dace a wata riwaya cewa as-salatu liwaqtiha duk wannan sun zo akwai riwaya as-salatu fi awwal waqtiha wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzo alaihi salatu wassalam qultu nace thumma ay sannan kuma sai me kala sai ce thumma birrul walidaini yace sannan kuma sai da'a ga iyaye sannan kuma sai bin iyaye yanzu ku duba ana faɗin haƙƙin Allah sai aka tsallaka zuwa ga haƙƙin iyaye haka za ka ga dama a nishkurni wani ware daika ga sunan Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana haka za ka gani saboda matsayi da daraja da ainihin iyaye suke da shi shi sa sufyan ibn uyayna yace in ka zo kai sallah to ka gode ma Allah in kuma kai wa mahaifanka addu'a to nan ma kuma ka gode masa kamar yadda Allah ya umarni ma'ana yana nuna kada kai sallar farilla ka tashi akalla baka ce Allahumma ghafir li walidayya ba karanci kenan Allahumma ghafir li walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kada a samu kasa da haka in kai haka to ai duk kai abubuwa cimci irin yadda ake bukata qultu thumma ay nace sannan kuma sai me kala sai ce summal jihadu fi sabilillah sannan jihadi fi sabilillah wani zai mamaki yace jihadi wato kan tafi da rayuwa ne gaba daya mutum zai fita ya rasa rai to yanzu ya aka jero waɗannan abubuwan aka ambaci sallah aka ambaci bin iyaye sannan kuma aka zo jihadi fi sabilillah tare da cewa jihadi zai iya bayuwa ma a rasa rayuwa ga baki daya abu ne mai wahala mutum zai iya yin wato ainihin sallar da bin iyaye zai kasa jihadi malamai suka ce abin da yasa da sallah da bin iyaye wani abu ne na yau da kullum duk abin da ya zama wannan yau da kullum ana ake gane halinka duk abin da za a ce falan ɗaya an yi shi an gama yanzu jihadi fi sabilillah a lokacin da ake samu anan al-jihad shar'i in aka yi sai ai wata nima ba a sake ba kila ma a kusa shekara in bai taso ba za a yi ba to amma sallah kana yin asuba ana bukatar kada azhar kai azhar ana bukatar kada al-asr ana bukatar kada magriba da isha sannan iyaye ko da yaushe ana bukatar kyautatawanka to an ce yau da gobe kare ta boka a yi yau a yi gobe to a lokacin ake gane cewa ewa na mutumin kirki ne yanzu inda a ce kam salawatin nan a ce sallan nan yadda ka san azumi sau ɗaya ke ta shekara ina za a gane tariku salati ai zai daure ne ce sau ɗaya a shekara ai dole mutum zai iya mammatsawa ya to amma sai aka ce sau biyar kuma ka je jam'i a nan za a gano kai mutumin kirki ne ko kuma aka salata to haka nan bin iyaye za ka ga cewa musamman wani in Allah so sai ya jarrabe shi da uwa ko uba mai muyacin hali wallahi wasu jarrabin da Allah ke musu kenan kaga mafi yawa iyaye mata su ne suke da saukin hali amma wallahi wani sai kaga cewa mahaifiyar ta munin halin nata mahaifa na uban duk abin da za a yi ba za a ga musar da ita ba duk abinda za a yi ba za a burge ta ba duk abinda za a yi sai ta kushe sai ta gwasale to kaga anan kawai jaraba ka Allah subhanahu wataala yake shi ya sanya wato ainihin aka nuna waɗannan abubuwan su ne makan gaba to wannan za mu ga an jero su sallah bin iyaye sannan kuma wato ainihin jihadi akwai wani lokacin zamu ga ambaci al-jihadu fi sabilillah wani lokaci da farko wani lokaci ambaci ciyarwa malamai suka ce irin wannan amsoshin suna da alaka da ɗayan biyu ko dai alaka da shi mai tambayar wani zai yi tambayar to sai a kalli inda yake da rauni sai a nuna masa to lalle kaza din nan shine Allah ya fi so ma'ana wannan shine zai sa ya samu kamala shi addinin sa in bai yi shi ba zai samu ainihin tangarda zai samu tawaya wani lokaci kuma ana la'akari da halin da ake ciki akwai lokacin da za a ambaci jihadi fi sabilillah saboda shi ake da bukata a wannan lokaci akwai lokacin da za a ambaci ciyarwa saboda halin da ake ciki na rashi da kuma yawan mabukata da kuma rowan masu shi to kaga a lokacin sai a shajja'a a zaburar a wajen ciyarwa to nan kun ga da aka ce as-salatu ala waqtiha thumma birrul walidayn thumma al-jihadu kaga thumma tana nuna at-tarahi wa tartib to ba wai an nuna cewa ba za su iya haduwa kai su lokaci ɗaya ba a'a sai maganar sallah kayi ka gama sannan ka kyauta ma iyaye sai an gama kyauta ma sannan a zo jihadi in ya kama a'a wannan ana faɗin cewa abu da ya fi karɓuwa da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa aka jero kaza na bin kaza kaza na bin kaza kana sai amr ash-shaybani yake cewa abu amr ash-shaybani sai yake cewa haddathani afwan shi ibn mas'ud kai sai yace haddathani bihinna manzo alaihi salatu wassalam shi ya bani labarin waɗannan abubuwa wala wistazattuhu da na nemi dadin sai dada mun in karsa thumma ayyu lazadani da ya dada mun nan wala wistazattuhu wasu kace ko dai ana nufin a bisa tartibin sannan mai Allah ya fi so ko kuma wata tambayar daban ta wani bangaren na addini to sai malamai suka ce na farko wannan gaba ta nuna mana cewa ba daidai ba ne ɗalibi ya takura malami da tambayoyi rututu a lokaci ɗaya musamman kila akwai uzuri mutane ba su fai mura'acin wannan ba kamar yadda dukan fada mu galibi mun kasa kai iri gona lokacin da wasu suka wuce gona da iri wasu bangarorin sai kaga cewa littafi ne mutum zai yi gaban malami ga wata kalmar bai gane ta ba amma shakku yake tambaya kada a ce bashi da da'a ko bashi da kunya ko kula malami yake so yi to mu kuma sai kaga cewa malamin shi kuma shine bashi da wata dama ko yanci nasa zai yi wahala ne da in yi sati ban ga mutum ko mutane sun turo waya wani sai ya turo maka wajen sikirin na abin nan din waya biyu tambaya ce kuma so ke kai ma saboda baka da aikin yi ka zauna ka cika sikirin na waya biyu kamar da mashi amsa wallahi ina jin yanzu haka inda ba gogogiya ne ba a satin nan akwai na satin nan wanda ba wani inda ba motar ta yawa ba ya tura mu wani alhaji text message message cewa alhaji da Allah ina so ka taimaka min dubu ɗari kawai tura masa message yanzu kawai jira yake da alert haka ba zai yiwu ba amma ita ba ta saboda ita ce gajeruwa kuka mai daɗin hawa malami shi ne dama wanda ba shi da aikin yi wallahi wani ma kawai sai zuwa ta dukan kyauranka gwam gwam gwam shi ba sai da ya gama abin da yake kai ko bai san da kake ba amma so yake abin da ka fito dan uwa malam abdulkadir da ta abdulkadir isma'il yake cewa wata ran kawai wani yazo ya ta dokan masa kyaure da yake fitowa yanda safe da ya fito malam nazo ne ta dokan kyauren ka yace ina jin ka kyale ka ne to ai malam manzo alaihi salatu wasallam ya ce musa da alin ilmi yace sai na karasa masa hadisin nace sai me kuma kai za ka faɗa min wannan hadisin shi fa kullun hadisi dan ajin suka tsada umar ne ka ma ganda ban za ka yi min hujja da hadisin in ce ko sai ka ganda ka tambaye ni na ki amsa sannan ka yi min hujja da hadisin tunda ban san abin da ya kawo ka ba ba ka ji fa irin wannan dama wanda zai kira ke ce malam kuɗi na sun kusa karewa da Allah in sun kare ka bugu mu kuma shi ne fa yake tambaya wallahi nake ga maka irin wannan ba za ka yi da sarfa su ba wato wallahi wannan babin in na ce zan ta faɗa muku abubuwan da ke faruwa wallahi za ku yi mamaki akwai wani ɗalibi da yake yawan kira na muna gaisawa shekaru can ya zo a cikin risala ya samu wani gaɓoɓi na abin da ya shafi ciniki wasu abubuwa da idajin wajen shafin waya wajen nawa ya turo wai amsa yake son bashi wallahi tun da na ki bashi amsa har yau ya daina kira na waya eh saboda haka an shi yanzu shi ba san yancin kansa na ce to shi kenan umma ta gaida aisha amma ni ba ne baka nake to irin waɗannan wallahi sai ya abin da kaji Allah ya kyauta to saboda haka ba daidai bane ba takurawa da tambayoyi musamman a ce ba lokacin tambayar ba daga cikin ladabin da ya kamata ɗalibi in ma zaka kira wani in so samu ne tura masa message cewa Allah gafa ta malam ina da tambaya zan bugo bayan minti kaza misali ko ma ka rubuto tambayar malam ina da tambaya akan kaza akan kaza amma zan bugo nan da wasu mintuna kaga akalla kai masa kara guda biyu ka ma faɗa masa tambayar wanda kila ma ya dan yi tunani na amsa kafin ka kira sannan kuma kai masa kutse ba dama kuma baka nemi cewa ya rubuto maka amsa ba ma'ana shi zai kira wani sai ya kila ka dan fatawar to kai ka tausaya masa ka ga miskol ɗinsa kada ka ƙibi ya gaba ka mutunta shi ba wai ka ɗan kira shi cewa wane ba nan yau malam da ba ta biya da ita yanzu a kuɗin ka za ka ba shi amsar ba a kuɗinsa ba wallahi irin wannan ba zai iya lissafa maka ba ya riƙe ka sai ka ba shi amsa wajen minti hudu ko biyar don Allah don Allah ina za mu samu albarka ilimi ina za mu samu albarka ta karatu wani malami je nake sauraron kilif ɗinsa daga cikin malamai ne na saudiya yake faɗan ladubba na neman ilimi yake ta yanzu za ga daga cikin matsalolin ɗalibanmu za su zo masallaci su yi karatun ƙura'ani ɗan kujerar ɗora ƙura'ani wani ya zo ya ajiye ta wani ya zo ya sharuwa ya dan ajiye kofi wani ma ya jefa da dan guntun toilet paper yana gama kawai sai kada riga sai tafiyarsa wani ma nan zai ban qur'ani wanda ya yi kokari ya mai da qur'ani inda yake kyale kujeran nan ya kyale kofin ruwan nan da tafi din nan yaso wani ya zo ya gyara sannan kuma kaga suna kafada da kafada da malaman sa wajen fita yake da wannan rashin ladabi ne manzo alaihi salam yake ce masahabbai kada ku dunga riga na fita in an tashi to amma yanzu na sha faɗan wannan ya kamata ko da wanda ya dara ka shekaru ka kaddara bai taba koya maka alba amma dai yana da furfura ko akalla ya girme ma za ku shiga kofa ko za ku fita to ka mutunta shi ka kalli wannan shekaru kai ma za ka so wanda yake ƙasa da kai ya mutunta ka to muna da kusuri a irin waɗannan abubuwan Allah ya samu dace amin amin amin to kun ga wannan yana nuna lallai wato ba a so a takura kuma wannan yana nuna matsayin Abdullahi dan Mas'ud a wajen manzo alaihi salatu wassalam ma'ana yana nuna matsayin sa da na nemi ƙarin da ya ƙara mu kuma yana nuna saukin hali har yanzu na manzo alaihi salatu wassalam yanda baya kosawa da tambayoyin masu tambaya shahid dai a cikin wannan wa wasainar insana bi walidayhi husna insana ko husna ta an kabuci ce ko mata kan ba ko to sai ce haddathana qala haddathana adam qala haddathana shuba قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالدين يتي يرد الله تنا تكين يردن إياي بيو وسخط الله fushin Allah kuma subhanahu wata'ala fi sakhatil afwan ridar rabbi fi ridal walid yardan Allah tana cikin yardan mahaifi wa sakhatul rabb kuma fushin Allah fi sakhatil walid yana cikin fushin mahaifi shi yasa na sha gaya muku mahaifi ba sai ya buɗe baki ya ce Allah ya ma albarka ba kawai ya ji walwala a ransa dangane da kai to ka samu cin nasara a rayuwa ba sai ya bude baki ya yi tsinuwa ya faɗi kakkausan magana ba ran sai ya sosu saboda kai to ka faɗa a cikin matsala sai dai Allah ya kiyaye wannan abubuwan su da dama matasa ba sa gane kurakuran da suke yi sai lokacin da mutum ya girma ya aure ya yi iyali ya soma samun ‘ya'ya sai ya gano irin kwaɓar da ya mai ruwa ashe haka ake ta haƙuri da ne ashe nema haka nema iyayena ashe iyaye ba sa son kaza ashe iyaye kaza suke so to wallahi ni ina jin tsoron ƙilan matsalolin matasanmu tari a yanzu na rashin cin nasarorin rayuwa wallahi ni dai ina zato ban san gaibin Allah bai wasu yana da alaka da alaka su da iyayensu yanzu ka je ka kalli filayen bal din mu bayan la'asar wani gidan sai ka samu matasa su uku su kenan kuma babansu da yammacin yana da bukatan a kira mai ruwa ba ma su za su dauka musu taro mai kuran ruwan wani na bukatan a siyo itace wani na bukatan masu an je an wuce fa ne wallahi za ga magidancin shi za kansa zai fito ya je wani ma kaga ya haɗo da itace da shefa ne yayin suna filin bal kuma saboda rashin kunya in suka dawo miya ma ta yi kaɗan zai sun yi faɗa miya ta yi kaɗan kai ka kofa kai da Allah ka ce ya ƙaro mana miya ba ƙwandalarsa ba aikinsa babansa ya je ya taro mai kuran ruwan shi zai fara ɗaukar jarka ya wanka saboda ya haɗa gumi ya dawo daga filin ban dan Allah wace albarka ai albarka sai dai ta taya kaya ka taya ce albarka wallahi nake ga muku abin dariya bare duk mutumin da mahaifinsa zai dinga sosuwa da wani abu ko mahaifiya to wannan ya dafa kansa da gumin jikinsa wallahi abin da zai baka tausayi yanzu ba a maganin wai makwata ko abokan iyaye suwa waye wani makwaci waye abokin uba uban ma ko uwar ma ba a biya musu bukatunsu ba wani wallahi da tsufansa za ga yana aikin da bai kamata a ce yayi ba kuma sai ka daina da 'ya'ya rida-rida ba su taimake shi da kudin cefanai ba ba su taimake shi da ayyukan gida ba wasu ka samu 'yan mata ne su kuma suna gidan ya kamata a ce gyatu masu ta huta amma wallahi ita ce za ga tana share-share ita za ta yi wanke-wanke ta abinci su kuma kawai suna kan wayoyi suna chatin suna wajen madubi a yi watan kwalliya a kalli can a gyara can in aka samu kuskure miyan ba ta yi daɗi ba su za su fara ƙorafi wallahi shirya yawa kaza bai ji ba kuma waye su so suke su ma nan gaba ayansu kuma su musu daidai a ai ba zai yi ba kamata dinu tudan wannan shine abin da zai kasance saboda haka dai muna da lokaci wani daga cikin magabatan na karin tarihinsa malami ne wanda ɗaruruwan almajirai wannan kusa shekaru ɗaruruwan shekaru da suka wuce Allah ya jarrabe shi da mahaifiya ga tsufa ga alaman rikicewa kwakwalwa yana cikin karatu fa ɗaruro almajirai sun zagaye shi ita tsalakwa da ke kai tashi ka je ka ba kaji abinci kawai sai ya datse tashi bai wakilta kowa ya je ya ba kajin abinci sai ta gamsu sannan ya dawo a dora yanzu in kai ne iya karar da za ka yi wani almajiri ka ce kai je ka ba kaji abinci wallahi in ma ba haka ba to ƙarshe ya duka kulle gidan ta waje in za ta fito sai sun tashi katu ya buɗe kar ta fito ma ta tsinka shi bai taɓa ƙosawa ba bai taɓa ganin cewa ta ci masa mutunci ba to lalle wannan gabar ba kula da ita yardan Allah subhanahu wataala tana cikin yardan mahaifi nan alwalid yashmalu dhakar wal unsa ya hada ainihin mazan da matan gabaki daya amin amin sai ce babu birrul um babu da yake magana dangane da biyayya ga uwa قال حدثنا عاصم عن بعض ابن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله yace sai nace ya ma'aikin Allah man abarru wa ya kamata na kyautatawa qala ummak sai yace mahaifiyarka qultu man abar nace wa zan kyautatawa qala ummak yace mahaifiyarka qultu man abar nace wane ne zan kyautatawa qala ummak sai mahaifiyarka qultu man abar nace wa zan kyautatawa qala abaka thumma al-aqrab fal aqrab sannan mafi kusa ce da kuma mafi kusa ce wannan hadisi kamar yadda mu gani yace babu birrul um babi da yake magana dangane da kyautatawa mahaifiya an ba ibn hakim an abihi an jaddihi qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah man abarru wa zambi wa zan kyautatawa qala ummak yace mahaifiyarka wasu malamai suka ce anan da yace man abar kaman yana nuna idan aka samu gosulo ga bukatar uwa ga ta uba to da wa za a fara abincin mutum ɗaya ne ga uwa ga ubawa za a ba cewa a bata wasu abin da suka fahimta kenan wasu kuma suna nufin a'a ba wai sai gosulo ya faru ba ga bukatarsa ga bukatarta kawai ya zama ita ce matakin farko wasu suka ce a'a abubuwan kala biyu ne idan aka ci karo tsakanin bukatu na uwa da na uba akwai babi na ikirami akwai babi na infaki akwai babi na ciyarwa akwai babi na mutuntawa to da za su ci karo sai suka ce idan bangaren ciyarwa ne ita za a gabatar idan ikirami ne shi kuma shi za a fara saboda me saboda shi uba nisba zuwa gare shi take ba zuwa ga uwa ba idan aka ce wani ɗan ƙabilar kaza ne ba uwa ake nufi ɓangaren uba kaji wasu suna cewa da uba ake ado uwa kowa yana da ita haka ne kuma haka ba ko ɗan musulun layi yana da uwa to amma wasu ce wani ne ubansa ai kaga nake zai ke sakar to saboda haka wasu suka bambanta suka ce wannan shine abin da ake nufi to yanzu da ya tambaya ya ce man abarru aka ce ummaka ya ce kuma ƙultu man abarru aka ce ummaka ya sake tambayawa aka ce ummaka sai ana hudu sai aka ce abaka yanzu ana nufin haƙƙin uwa ya nunka na uba gida uku ma'ana sai an yi mata an yi mata an yi mata sannan kuma shi a yi masa al'imam ibn batal ali ibn khalaf ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya mutu a cikin ƙarni na biyar ya shahin bukari ya ce zahirin hadithin shine abin da yake nunawa cewa tana da haƙƙi ninki ukun na uba wasu malamai suka ce a ba haka ake nufi ba suka ce abin da ya sa aka ambaci uwa aka ambace ta aka ambace ta dalilai ne akalla kamar haka dalili na farko ita uwa duk da uba ya yi wahala uwa ta yi wahala amma akwai wahala duk da ita kaɗai za ta iya yin su uba ba zai iya yin su ba kuma zai iya jure su ba uwa take ɗaukar ciki uba ba ya ɗaukar ciki ɗa a cikin cikin nan tun daga laulayi uwa duk abin da za ta ci da ta ji daɗin zama ta ji daɗinsa ba wata za ƙasa za a ga tana ci idan tana laulayi kai akwai wanda take zuwa ta zira kanta a bakin toilet saboda abin da take ji na dama tana laulayi duk abin da take ji daɗi na abinci ko abin sha yanzu ya amai da ta sha ko ta ci to sannan ya zo ya girma ya ta shure-shure a ciki ya harbi can ya harbi can kawai gani ke kamar wani filin duniya ke a zo siraɗin haihuwa bayan ta haife shi kashi fitsari kuka matsaloli duk uwa take haƙurin wannan abubuwa ya zo tana aiki ya faɗa kanta haka kawai wani yaron ya teku sai zai taimata kuka kuma ta yi salashe in uba ne mangare shi zai to amma ita uwa za ta yi wannan haƙurin ba ta damuwa da wani ɗauyin kashinsa duk wannan ba ma tunaninsa kai wallahi akwai iyaye a da wanda idan yaro ba lafiya hallasa ba hayan yaro suke su je su lasa ba hayansa a harshensu saboda akwai tasirin inda in sun ji lalle rashin lafiya kaza ne uba ko majalaka ya daina sa yanzu yaro zai kaga cewa yaro ya zo ya sa hannu iya kwacancalan abinci ko kuma ta cinye ta suɗe ba ba zai da wannan ba suka ce to wannan hajji suka ce gaskiya ne abin suka ce to wannan na farko shi ne suka ce sannan abu na biyu ita uwa baiwar Allah gajero kuka ce shi uba saboda zatinsa za bai faye masa hawan kawara ba amma ita uwa kowa rina ta kowa sai zo ainihin ya baje kolin sa akan ta kwazo shara sai watsa a kanta yanzu wallahi zaka ga 'ya'ya wannan yazo mama ba ni rancen ɗari ta ɗauko ta bayar mama ba ni rancen ɗari biyu duk wannan ba sukan ba wanda zai biya ba wanda zai biya kuma yanzu ka kalli wani abu da zan faɗa maka yanzu a gida idan akwai 'yan mata a ce sun dago sun kai shekara goma sha biyar wata nan za ka ganta da zanen uwata tasa wata nan ka ga dan kwalin uwata tasa wani lokaci takalmin uwata ka taba ga ɗaya sako hula uban shi bai bashi ba ai da ka ga hulan kawai kyauta ya bashi ya isa a ce ya fito da rigarsa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba malamai suka ce da saboda ita ita ce gajeruwar kuka kuma ita a cikin gida take za a zo a haye ko mata a yi mata abuwa wani ma bai san an yi ba to amma shi uba mafi yawa ko dan ma kana shayin a ce kayan rashin kunya gaban mutane wa mahaifinka ba za ka yi wannan ba to ita ce ninki a cikin gida kowa ya kwaso shararsa a kanta zai dora to shi yasa sai aka maimaita aka maimaita aka maimaita shi kuma uba saboda ba a yi masa wannan hawan kawaran shi yasa sai aka faɗa sau ɗaya wasu suka ce a'a saboda yawan wata ga abubuwa ya fi da uba ita uwa bukatunta mafi yawa a wajen yaya ya fi da uba yanzu ko uban ya bata mata rai yayan za ta kira a yi shawara ina mafita duk matsalolinta su za ta zo ta faɗa mawa ko menene su za ta faɗa mawa to kaga wannan abin da suke yau da kullum kawai za su gama kamar wata kawarsu ce kamar wata abokiyarsu ce to kada wannan abin ya dauke su ga cewa shikenan su zama ɗaya a'a lalle a kyautata a kyautata a kyautata wasu malamai suka ce wannan shine hikimar da yasa aka maimaita uwa har sau uku ba wai dan shi uban ba shi da haƙƙi ko haƙƙin sa koma da baya bane ba a'a sai dai an ce wai shaye shayen da ake wa galla ba a wazu masu yawwa abin da take ɗauka na haƙuri da tursasa uba ba zai ɗauki wannan ba saboda ka shi zai kwace yancin sama da kansa ita kuma shi sai a kwata mata ina fata mun gane amin amin kale yake cewa abaka yace man abar qultu man abar nace wa zan bi kala abaka yace to sannan sai babanka thumma al aqrab sannan mafi kusa ce fal aqrab sannan kuma mafi kusa ce ma'ana anan malamai suka ce iyaye banda su akwai kawunnai akwai bafanni sannan akwai ‘yan uwa shaƙiƙai akwai li'ummai akwai li'abbai nan da aka ce fal'aƙarabu sun mal'aƙarabu fal'aƙarabu mai wani ake nufi da al'aƙarabu wasu suke ganin cewa wanda zai fi ƙarfi ta fuskacin gado to shi ne al'aƙarabu domin kaga gado akwai ɓangarori da ake nunawa bunuwa ita ce mafi ƙarfi sannan ubuwa sannan ukuwa mun gane ko al-imam al-ja'bari yana cewa fa bil jihati taqdimu thumma bi qurbihi wa ba'dahuma taqdim bil quwwati ja'ala yace fa bil jihati taqdimu wato akwai jiha kamar yadda faɗa jiha shine bangare kamar kace bunuwa thumma bi qurbihi sannan mafi kusa ce kaga yanzu um uba abin nan kai dan uwa ya fi dan dan uwa kusa ce domin shi dan uwa shine kuke kuka hadu kai tsaye yanzu a ce dan shakikin ka ko dan li'abbin ka wane fi kusa ce kai shakiki iyaye suka hada ku shi kuma dan shakiki shi shakiki shi hada ka da shi ashe kaga dan uwa ya fi dan uwa kusa ce to sannan kuma kuwa kuwa shakiki ya fi li'abbi karfi ammi shakiki ya fi ammi li'abbi karfi wa haka za da walai to wasu suka ce to wannan al'akarar falakarar su ne ainihin abin da ake nufa ake nufa wato bangaren asaba wanda suka fi kusa ce ko wanda zaka ce ya fi samun rabo ko zai iya turewa ne in sun haɗu to wannan shi ne al'akarar wasu kuma suna ganin a al'akarar ɗin nan shi ne kamar mafi yarau ne idan aka ce ga a amam bafanni sannan ga kuma ammat su kuma gwaggwanni ko? to ɓangaren mata ya fi rauni da bukata a ce ga wan uba yana da bukata ga yar uba wa za a gabatar yar uba saboda ita ce mace ita ce tafi rauni ga kanwar uba ko kuma kanwar uwa da kanin uwa duk suna da bukata kuma abin nan ɗaya za a ba to sai a baiwa kanwar uwa a matsayin ta na mace ita ce ainihin tafi bukata ga kannanka ko ga wanka ga kanwarka duk suna bukata baiwa kanwarka ita ce mace shi namiji ne zai izo ya gwagwarmaya to wasu abin da suke fahimta kenan ainihin a wannan gabar Allah subhanahu wataala shi ne mafi sani to sai hadisi na gaba yace qala haddathana sa'id ibn abi maryam qala akhbarana muhammad ibn ja'far ibn abi kathir qala akhbarani zaid bin aslam ana ata ibn yasar an ibn abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an fa'ahabbat an tankiha fagirtu 'alayha faqataltuha faqala li فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه بما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم أملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة to bari an nuna man a lokaci amma dai bari mu karanto hadisin in yi so ma ya fashin bakin Allah ki mulana ita yau yace qala haddathana sa'id ibn abi maryam qala akhbarana muhammad ibn ja'far ibn abi kathir qala akhbarani zaid ibn aslam an ata ibn yassar ata ibn yassar ba shi ne ata ibn abi rabah ba shi wannan madani ne wancan kuma ainihin makki ne an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annahu atahu rajulun cewa wani mutum ya zo masa faqala sai ce inni khatabtu ra'atan ni na nemi auren wata mata fa abat an tankiha ni sai ta kiyarda ta aure ni wa khatabaha ghairi wani na kuma ya nemi aurenta fa habbat an tankihu sai ta yadda ta aure shi fa girtu alaiha sai ne kishi akan ta faqataltu ha sai na kashe ta fahalle min tauba shin yanzu akwai wata hanyar tuba a wajena kala sai ibn abbas Allah ya kara musa da shi da mahaifinsa yace ummuka hayya mahaifiyarka a raye take kala la ya ce a'a kala sai ce tub ilallahi azza wa jal ka tuba zuwa ga Allah mabuwayi madaukaki wata qarrab ilaihi ka nemi kusace zuwa gare shi masabata gwargwadon yadda zaka iya fa zahabtu sai abba ibn yasar yake ga sai na tafi fa sa'altu ibn abbas na tambayi dan abbas lima sa'altahu an hayati ummi me yasa ka tambaye shi rayuwar mahaifiyarsa shi yana maganan yayi kisan kai kai kuma kana tambayar rayuwar mahaifiya faqala sai yace inni la'alamu amalan yace saboda ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah wanda yafi kusatawa zuwa ga Allah azza wa jal mawai madaukake min birril walida kaman bin mahaifiya to lokaci yayi zamu bari insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu dora abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله mai takarda farko bayan ya yi sallama ya ce don Allah ina so malin da 'yan uwa su sani a addu'a Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to muna maka addu'a Allah ya biya maka dukkanin bukatunka da alkhairi kuma ya biya masa sauran yan uwa ga baki da yan uwa irin wannan abubuwa mu daina yin sakaci da shi kuma kan mu takaita sha iya masallaci wato duk lokacin da wani zai aiko tambaya in ba manta ba kai ka zo tam ka zo sallah ko addu'a ka sai ya Allah akwai bawanka da ya turo takardar neman addu'a Allah ka biya masa bukatarsa to in kai sa'a mala'ika zai ce wa laka misluha kai ma Allah ya maka irin wannan to kaga wannan ba karamar fa'ida bace wannan bayan ya sallama sai ce malam ina neman ƙarin bayani game da fiqhul awlawiyya da mutun ya rika bitar alqur'ani da kuma ya saurari karatuttukan da ake sawa a kafafen yada labarai a wannan lokacin wanne ya fi bayan sallar asuba Allah gafata ba da aiki ma ba sai na maka ƙarin bayani ba karatuttuka da ake sakawa a kafafen yada labaru daga cigaban da Allah ya mana a yanzu duk inda ake karatu musamman na malamanmu idan ka je ka nema za ka yi samu ko a memory ko a mp3 ko abin da ya kama da haka amma wannan lokacin na azkar kada ka yadda wani abu ya dinga cin karo da shi wato ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala zai wahala ka samu mutum da yake tafiyar da lokacinsa a wajen karatu karance karance karatun qur'ani da sauran ilimin muka akwai lokacin da yin rashin lafiya likita da ya auna shi ya kalle sai ce to gaskiya wani ayyuka ne kake yawantawa ya faɗe masa karatu ya ce to karatun da kake yayi yawa ka dinga ragewa ka dan samu hutu sai ce to ainihin kuma da karatun da ke samun hutun ma'ana ba zai iya ragewa ba to amma duk da ka ibn taymiya idan aka yi sallar asuba ba zai yanke daga azkar ba sai rana ta fito wani lokacin mata so mazafi ibn al-qayyim yake ce akwai lokacin da na je masa bayan sallar asuba na same shi ya ta karkare yana ta azkar yana ta azkar ne ta jira har sai da rana ta fito sosai yace to sai na ce masa ai tun lokaci kaza na zo sai ce wannan abin da nake shine karfin nawa duk lokacin da ya zan ba zan yi shi ban da karfi to da kammala sallar asuban nan in so samu ne kada ka yadda wani sauraron program na gidan rediyo a ce amma mai baka wannan lokacin duka abin da minti nawa ne abu ne wanda dawo ka asuba zuwa fito rana ba ma zai kai awa ɗaya ba ba zai kai awa ɗaya ba to yi kokari ya zamo cewa istighfari hailala subhanallah walhamdulillah Allahu akbar da sauran azkar ga sunan masu tsada masu dimbin lada ya zama so zaka shagaltar da lokacinka da su anan malamai suka ce babu laifi idan mutum mai wata hadda ne ta Qur'ani da baya so ta zube ko kuma yake sabo hadda mun sha faɗa a munasabobi daga cikin abin da zai saka ci riban hadda Qur'ani ka jarraba ka ga kwakwalwarka wani lokaci ta fi saurin hadda wani ya fi saurin hadda bayan sallar asuba wani ya fi saurin hadda bayan sallar la'asar wani bayan sallar magariba wani bayan sallar isha to idan ka jarraba wannan lokutan kaga cewa ka fi saurin hadda lokaci kaza to tsare wannan lokacin ya zama shine lokacin haddanka to idan ka fi saurin hadda bayan sallar asuba to wannan idan kai azkar musamman dai irin wanda suke abin nan kai subhanallahi bihamdi subhanal azim akalla misali kai dari bayan kai su falaki da nasi kursiyu da sauransu kai la ilaha illa la sharika lahu dari ya saki fara abin da ya saukaka to kawai sauran ka cigaba da karatun qur'anin ka tunda shi ma shine ma afdalul zikr ma'ana abin da ke so in ce duk wasu zikirori da sunna ta ambaci ladarsu bayan musamman sallar asuba to yi kokari ga cewa waɗannan ka gabatar da su sannan ba karamin albarka bace ba kamar da bayan sallar asuba lokacin karatun qur'anin ka lokacin muraja'a ka lokacin sabo haddaka tunda manzo alaihi salam ce Allahumma barik lahum fi bukurihim Allah kai musu albarka a cikin sammakon su ma'ana yanzu idan kana daukan wannan lokacin lokaci ne da kake muraja'a to Allah zai sa ma albarka a cikin muraja'ar da kake yi kaga tana zama yadda kake so ma'ana idan samu hadda kake kalzubci wannan lokacin to ana sa Allah zai sa ma albarka a wajen wannan haddar kaga tana gudana yadda ake bukata ban ce wai kwata-kwata kada mutum ya saurari program a bayan sallar asuba ba amma dai abin da ya fi shi ne abin da na ambata duk wani abin da zaka saurara na wani arzuka wallahi bai kai muhimmancin wannan azkar da zaka furta da bakinka ba kuma kamar yadda nake faɗa na faɗa da farko wannan programs din zaka iya zuwa ka same su za ka iya zuwa saka maka a waya ko a mp3 ko a memory ko abin da ya kama da haka amma babu wanda zai yi azkar ya ce ya kyautar maka kuma in yau ta wuce ba kai ba to wannan din yau din ta wuce in ka ganka wata safiya to wata ce banda wata ta wuce amma karatun da baka ji ba jiya ko shekaran jiya za a iya zuba maka shi ka zauna ka dinga jin sa lokacin da kake da lokaci so wannan dai lokacin ya kamata a kula da shi sosai Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh